الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاريخ الهجري كم اليوم؟ يوم رجب bambancin lissafinmu da kalandar makka umar kura kwana ɗaya ne halas inda yau gida 19 to saudi 20 kenan kaga tsakaninmu da azumi sarar kwana 40 ne yau to allah samu dace to muna majalisi na 116 za mu tashi kan al'isra wal miraj haka ne kudu ki aiman fara ma to na to bismillah ifra
bismillah ar-rahman ar-rahim ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليك قال قد أرسل إليك ففتح لنا فإذا أنا بأب فإذا أنا بابن بابن بابني الخال يحيى وعيسى فرحبنا بي فرحبا بي ودعوا بي بخير طيب to kusan ana magana ne kan mai raji Mairaji kuma mun faɗa shi ne wato tafiyar da annabi daga saman duniya zuwa can daga magarin tukewa zuwa sama gane da ubangiji inda za a ba shi salloli da shi ne mairaji isra'i kuma shi ne tafiyar dare to a sama ta farko ya gama da annabi adamu alaihissalatu wassalam to sai ce thumma urija bina ila sama'i thaniya ga ce urija ai hawakin ascension ba descension ba yani tafiya sama shine al'uruj to daga nan sai aka hawar da mu an gane ko yace ainihin ila sama'i thaniya zuwa sama ta biyu fastaftaha jibrilu sai jibril ya nemi abu da mai shine fastaftaha eh kaga akwai fataha istaftaha sai ya nemi a buɗe mai ƙofa faƙila lahu aka ce da shi shiwa jami'ai man an waye kai ka duba shugabansu amma yake akwai high command suna tambaya wane ne kai kan jibril ya ce kai na shugaban ke tambaya ta eh obey your master la ba wannan bane misali obey your senior la la la la suka ce da shi man ant wane ne kai tare da kuma shugaban su ne kala yace jibril jibril ne yace ana ra'isukum ana za'imukum la ni ne shugaban ku ni ni ne jibril an gane ko wato wannan muna koyon darasi na ladabi ko da kai ka je wani wuri da aka ce ga ka'ida ga doka da ake bi waye sai ka ce ne ne wani wani lokaci sai ka ga tunanin kai wani ne sai fara zuwa maka shi ɗan ne kawai yi ƙoƙari ka kayar da shi na iya sanwa ka ce ne ne wani to mene ne wani haka ce zaka yau ka san da ne to me zafi ba a san gaɗin ba kuma sai mai to ce ne ne wani Allah ka sa mu kiyaye sauraka wato ainihin sai ya ce wane ne ce jibril ne abin sai suka sake ce aka ce wa mamma kai da waka taho wa mamma aka yanda wannan ruwaya take kenan kai da wa kuka taho qal muhammad sai na tafi da muhammad ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qil aka ce waƙad ursila ilai an aiko ya zo ne checkpoint ba na duniya ba sai sama Allah an ce zo ne sun san manzo Allah ne to amma su wato la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun an ce zo ne jibril sai ya ce Allah ya kara amince eh qad ursila ilayk bai fusata ba bai hasala ba e an ce ya zo fafuti halana annabi ce sai aka bude mana kofa aka bude mana kofa fa'iza katsam katsahan kuka ce kwamfa sai gane a gaban ibnai khala ‘ya'yan wato gwaggon nan guda biyan ka ce khala duk mace wadda kake da alaka da ita ta fuskar mahaifiyarka ita ce khala ko? yawa sai ga ayan khala guda biyu sai na ga annabi ya haya da annabi isa sun zama ne tare annabi ya da annabi sun zama tare farahaba bi sai suka yi maraba da ni wa da'awali bi khairin suka roƙa min alkhairin Allah ka kai wurin ko? ci gaba daga nan shikenan sai aka hawar da mu zuwa sama ta uku kun ga dai sama ta farko wa ya haɗu da shi sama ta biyu annaba guda biya da annabi isa sun ma'uri jabina ila sama isalis daga nan sai aka hau hawar da mu zuwa sama ta uku nan ma ya nemi abu ɗaya mai ƙofa wane ne nan kamar dai baya jibril ne kai da kuka taho sallallahu alaihi wasallam an ce zo ne eh an an ce zo shikin sai aka bude sai a sama ta uku sai ga annabi yusuf aka ne ko yusuf danwa dan annabi yaqub akwai sura qur'ani suratu yusuf sura mai lamba na sha biyu sha biyu tauba tara yunus goma hudu sha daya yusuf sha biyu ra'ad sha uku haka ba sauraka sai ga annabi yusuf wanda ake mai kirari alkarim ibn alkarim ibn alkarim alkarim babba dan babba dan babba dan babba yusuf annabi dan yaqub annabi dan isa annabi dan ibrahim annabi darajar kan daraja sai ga shi mun haɗu da shi a sama ta uku sai ce ne shatara ai sai wai majhulun shine yusuf ai sai ka kaddara fa waqiya yusuf shatara ai mahzuf ne ai aina waqad da shatara al-husn sai ga shi malam sai muka ganshi in ka in ka kasa kyau abinda yake ce mai kyau sai ce annabi su an ba shi rabin kyau kama shi ya kai shi shi yasa ai da matan masa suka gani suka ce ne kulna hasha lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun suka ce kai wannan ba mutum bane a cikin mala'ikun ma yan sahun gaba ne araftum to shine yace sai gashi a sama ta uku an ba shi rabin kyau shi ma ya maraba da ni ya min addu'a ta alkhairi daga nan ɗorija sai aka hau da mu zuwa sama ta kudu ya nemi abu ɗaya ne wane ne jibril ne kai da wa sallallahu alaihi wasallam an ce zo ne an aiko mai ne a tabbas an aiko an ce zo sai aka bude mana sai ga annabi idris a sama ta nawa sama ta nawa sai ya maraba da ni yamin addu'a ta alkhairi واذكر في كتابي إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا النبي إدريس an gane ko shi suke kira enoch da turanci enoch da english shine idris kamar da jacob yusuf joseph kaza kaza enoch shine idris haka jeremiah shine shu'aibu haka dai amma canzawa ne sun ce annabi idris shi ya fara amfani da alƙalami alƙalamin nan suka ce sunan shi daga darsu idris darasa a yana daga cikin annabawan da suka daɗe farko-farko ka ce baya ga misali annabi shir sai ka ce idris tun da ya riga annabi na bayana to sai ga annabi idris a sama ta hudu
يقول الله تعالى ورفعناه مكانا to عليا kaji maganin kenan Allah ya ce wa rafa'ana mun daga shi shi Idris makanan aliyya wuri madaukaki
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة sai sama ta biyar daga nan sai aka tafi da mu sama ta biyar فاستفتح جبريل ya nemi a buɗe mai فقيل من أنت wane ne قال جبريل jibril ne قيل ومن معك kai dawa قال da محمد muhammad sallallahu alaihi wasallam قيل وقد أرسل an إليك.
ce ya zo ne قال قد بعث eh إليك an ce ya zo ففتح لنا sai aka buɗe mana فإذا أنا بهارون sai ga annabi haro فرحب بي dan uwanwa dan uwan shi da musa waye babba sun ce haro da shekara daya suka ce da shekara daya an gano shi suka kira aaron harun shi ne wanda annabin allah musa ya bar shi ya ce ka tsaya ka sa ido akan banu isra'il zan je ganawa da ubangiji da ya je sai samiri ya rikita musu lissafi ya ce musa ya je gana da ubangiji ga ubangiji shi a uzurla wannan dan maraƙi ɗin suka bauta ma dan maraƙi wannan kuma ya ja musu fishin ubangiji shi yasa har yanzu akwai ja'irin da ke bauta ma ainihin samiri ana ganin asalin bautar bautan samiya a indiya asalin tushen ainihin samiri ko masu kiran shi musa sun yi kuskure kuskure ne ka ce musa sami la babu inda ƙur'ani kira shi musa ko sunna sunan shi kyau sami ƙalafa ma khatubuka ya allah bai ce musa ba me labarinka ya samiri ƙala basurtu bi ma lam yabsuru bihi faqadattu qabdatan min athar sul fa nabattuha wa kadhalika haka na gada sau ka sanin shi ba musa ba ne musan da muka san shi da annabi musa ɗan imran alaihissalam raftun sau da ka a sama ta biyar sai ya gamu da annabi haro na
فرحب بي sai ya maraba da ni ودعاني بخير ya min addu'ar alkhairi ثم عرج بنا إلى السماء sannan الثانية aka haura da mu zuwa sama ta nawa ta shida فاستفتح جبريل ya nemi a buɗe فقيل من أنت da kai kai da kuka taho قيل جبريل قال جبريل jibril ne a man an tare ku قال من أنت waye kai قال جبريل yawwa قيل ومن معك tare da kuke قال محمد Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam فقيل وقد بعث إليك an ce ya zo ne shine bu'isa an aiko mishi ya zo ne قال قد بعث إليك eh tabbas sai da ce qad tabbas saboda karfa lalle an aiko mai ya zo
قال ففتح لنا sai aka bude mana فإذا أنا بموسى sai عليه ga السلام Musa dan Imran Nabi Musa dan Imran amincin Allah ƙara tabbata gare shi رحب بي Nabi Musa da yaren Hebrew suna ce da shi Moshe. Duk inda ka ji ba Yahudi an ce da shi Moshe, to Musa suke ne. Bila kusa wani ɗan ta'adda Moshe da yan, mai da ɗayan nan. Cikin ‘yan ta'addan Yahudu, sunan shi Moshe da yan. Zamanin mulkin Menachem Begin, cikakken ɗan ta'adda, terrorist na farko kenan. abinda suka yi a king david hotel a israel a 60s an tabbatar da menachem begin ɗan ta'adda ne amma kuma ya samu nobel prize na zama lafiya saboda su ke sarrafa duniyan allah ya ba su awo na wani lokaci abinda nake cewa in gami ce moshe sun ce wai bainal ma an gane ko bainal ma wa shajar shi ne manan musa haka suka fada saboda lokacin da aka tura wannan akwati an yi kazai fi taboti faƙazai falitan bisahi ya hudu a duwulli wa a duwulli sai suka ce ai akwatin ya sarkafe tsakanin ruwa da bishiya shine mo moya sha cigar da aka suke ce moshi to amma shi a yaren hebrew arabiya shine sin sukan ce shalom mu ce assalamu alaikum alakunan ilimin anthropology ne amma mu sunan shi musa kuma allah ya kira shi a sama da wuri 136 annabi musa alaihi wasallam haraftu? to sai suka da annabi musa a sama ta shida sai maraba da nishi musan yamin addu'a ta alkhairi a wata ruwaya a wata ruwaya aka ce lokacin da annabi salasalam ya ce ta jawo da na wuce gun annabi musa za a haura da sama ta bakwai sai musa sai kuka baka a wata ruwaya me ya kukantar da kai annabin Allah ya kalimallah wa kallama Allah Musa taklima me yasa ka kuka ne قال أبكي أن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر من مما يدخلها من أمتي يا رب sai ce yaro ne aka aiko shi a bayana yana nufin manzan Allah ke al'ummar sa'adadi mai yawa za su shiga aljanna fiye da adadin tawa al'umma ɗin an gane wannan kisa buhari in surutu haɗe imam ahmad kamar musa yana kuka eh saboda ne matsalasar ya zo daga bayan shi ya ce a bayana ya zo sai ce gulam amma jama'ar shi masu tarin yawa za su shiga aljanna adadi ma ɗuɗu sama da adadin tawa al'umma ta wannan gasa ne? me za ka fasara shi a'a wannan ana kinsa ghibta annabawa zukatan su tsarki ne gabarin hasada abadan abadan ana kiran shi ghibta me ghibta hankoro da kwaɗayin alkhairi ga naka annabi ne ma'abocin risala ma'abocin littafi ma'abocin jama'a tamma Allah ya riga ya rubuta fifiko na ga wannan al'umma ta annabi Muhammad shi sa jarabawa take da yawa ta mata gugu da ita fitintano iri-iri an gane ko saboda haka wannan yana nuna kwaɗayi ya laita ina ma amma babu zukata mai sallama ma Allah irin annaba wannan a wata ruwaya kenan wannan magana ta zo na'am a wata ruwaya wadda take ingantacciya kuwa ya ce ubangiji ai ban san ko akwai wanda za ka ɗaga shi sama da ni ba annabi musa alaihi salatu wasalam wannan ruwaya shi ma al'imam al-bukhari ya fita cikin kitabun tawhid annabi musa al-sassalam kuka liƙe tarihin shi sun ce da shi a wanda ya kai ka ilimin cela a kan wannan allah ya umarci shi ya je ya nemi ilimi a majami'al bahari inda ya je game da yaron nan shi ne annabi khidr ba ka cewa yaro abinda nake nufi shi da yaron shi yiwu sha'u suka kama ne la'abra hatta abluga majma'al bahari a umdiya hukuba falamma balaga majma'a bin nasi ma har ƙarshe suka haɗu da wato shi khidir annabi musa na'am atina wa min ladunna ilma wa alamna ilma mun ba shi rahama mun kuma ilmantar da shi min ladunna ilma shi suke kira al'ilmun laduni masu son kaucewa ke annabi musa allah ya kara mai aminci daga cikin manya-manyan annabawan allah ne masumai ne olul azam ne to a wannan ruwaya sai yake cewa ashe akwai wanda ke sama da ni ni ban dauka ba na'am قال ثم عرج بنا إلى السماء السابعة daga nan sai urja bina aka daga mu zuwa sama ta bakwai فاستفتح جبريل ya nemi abu ɗaya mai فقيل من أنت wane ne nan قال جبريل jibrilu ne قيل ومن معك kai da wa قال محمد tare da muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam قيل وقد بعث an إليك aiko mai cewa ya zo ne قال قد بعث إليك kwarai an aiko mai ya zo ko ka ce an aika mai hausa biyu ce an aiko mai ko an aika mai wane ne daidai wane ne an aika mai shi ya kamata ba an aiko mai ba an aika mai ya zo Mm. amma in mutumin ya zo kana ba da rahoto mai za ka ce Shi- shi- wannan wannan inquisitive ne akwai kuma narrative wani da aka aiko ya riga ya zo aka kira ka ya sai ka ce eh ai ya zo saboda na'am a still an aika musu za ka ce an aika musu still akwai inda za ka yi amfani da ainihin aiko ya ji ya zo ba muna ajin hausa ba ne amma dai hausa ita ce jagoran karatu kuma muhimmi ne duk yaren da kake iyar da sako da shi haƙƙin yaren ne gwargwadon hali ka ba shi haƙƙin shi babu yaren da baya tafiya da nahau babu shi duk yare shi sa arabiya ya yi zarra wajen ƙa'ida yake da jumloli jumloli jumloli masu tarewa a nan za ka ce an aika mai ma'aika zo aika ya zo an gane sai ga wasu na cewa ai sai ce da kai ai na zo ku na zo kulura wani ya ce na je daga nesa amma lokacin da ka riga ka iso za ka mai da kalmar zuwa amma kafin ka zo fa to kusa haka ne saboda haka a nan an aika mai ne eh an aika mai kuma ya zo ba za su ce ya je ba tuna riga halatta a rautun tayyib to sai suka ce an aika mai ne an aika mai kuma gashi har ya riga ya kai inda aka ce je na'am ففتح لنا sai aka bude mana to فإذا nisa yake cewa fafuti lana lana shi da mala'ika madalla na'am فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام to sai ga annabi ibrahim kaga an kai matuƙa kenan dama sama nawa ne to kuna yi bani list din sama ta farko wa ta biyu ta uku yusuf ta hudu idris ta biyar harun ta shida ta bakwai shine abul anbiya ratun to sai ga shi sai ga ainihin a sama ta bakwai sai ga mala'ika a sai ga annabin Allah Ibrahim mhm.
وإذا هو مستند إلى البيت المعمور sai ga shi na gan shi ya jingina da albaitul ma'amur malamai suka ce albaitul ma'amur shine kamar ka'aba ga halittun da ke sama mala'iku setin ka'aba su ka'aba ga mu mutanen ƙasa albaitul ma'amur ga mala'ikun da ke sama suka ce kullum mala'ika dubu saba'in la'ilaha illallah in suka shiga ta wannan kofa sai su bulle ta wancan ba sai inda suke zuwa dubu saba'in la'ilaha illallah kuma kullum ne fa ina suke zuwa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa ta waɗannan mala'ikun da suke zuwa albaitul ma'amur ita da anabiran ya jingina da ainihin aiki mala'ikuna ta zariya suna ma'alla ta sufihi suna ta istighfari ba ɗayansu da ke sabon Allah mala'ika ba ya sabon babu la ya sun ma'amara ba ya fa'aluna mai to sai ce sai na ga annabi ibrahim ya jingina da wato ainihin wannan albaiti ma'amur mhm وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ga maganar ta zo sai zamantu wannan albaitul ma'amur akwai inda Allah ya rantsa da wannan ɗakin Qur'ani ina ne والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع سورة الطور سورة لما همسن Okay. a nan wurin sai sai ce wa idza hum yadkhuluhu kull yawmin 70000 annabi ce sai gashi wannan albaitul ma'mur malaiku 70 suna shiga sun malaiku sannan in suka shiga ba sa dawo to shine abin da zai caza ma kai game da girman Allah me ne caza kai ikon Allah Allah Allah ala kulli shay'in qadir mala'iku da kowannen su waɗannan ba komai bane inda wajen girma inda ya asuratul mala'ika amma ga wata duniya can da baka santa ba kullun 70000 in suka shiga sun tafi wasu ne daban ba su bane ina suke ina suka fito Allah fa aka ce shi yasa malamai suka ce wanda ya saba wa Allah bai san Allah bai san bai san a je muna da karancin sanin Allah dan muna sabo to ma sanin su da muka yi sa muke kuma kaunar rahama ko bu gani ba su duniyar mala'iku ba a yi su bane ma na sai sabon ba su da wannan kabiliya din ba raka ba mun sha'awa irin ba ita sun bambanta shi sa kuma ladan mutum na da yawan gaske in yabi Allah saboda sanin raunin dan adam da kasawa shi arafto malam idan dubu saba'in suka shiga albaitul ma'mur masu dawowa na'am ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى to daga nan sai aka tafi bi me yasa bai ce bi na sallallahu alaihi wasallam shikenan an ce daga nan wurin mala'ika jibril ya ce ya muhammad iya matsayina kenan ba na wuce nan yau to da malamai suka ce sai ya ji kira daga ubangiji shine sun madana fatadalla fakana kalmasa wadda yalla ta'awu ya rasuli to baka samu annabin da ya sa wannan matsayi shi ya samu daga cikin alkhairin da Allah ya mana da ya sanya mu al'umar mafi tsadar annabawan Allah ta sai kash yaya muke da rike hanyarsa me alaƙanmu tsakaninmu da Allah wajen bin sunan shi kaga shine ibnu adam yake cewa kun ce kuna son Allah ba ku bin sunan shi kuna karanta qur'ani ba shine tsarin mulkin ku ba kun ce shedan makiyin ku ne amma kuna biye mai kun ce aljanna gaskiya ce amma ba ku neman ta da gaskiya kun ce wuta gaskiya ce amma ba ku guje mata kuna cin arzikin Allah ma kuna butulce mai kuna shagala da aibin mutane kuma ci aibin kawunanku ya ce kun san mutuwa kuma gaskiya ce an bakwa shirya mata ya ce kuma kullum kuna bin da mamata amma kuma kun kasa wa astawa haka abu guda goma nan ya ga mutanen basra wanda daga ciki ce kun san shaidan makiyinku ne amma kuna biyu zai jaka da wasu wasu da shirri kuma sai ka bi shi aikata kaza sai mu bi shi duk cikin ba wanda ya fi karfin shi sai dai kuma duk mun fi karfin shi kaf eh ta fuskar dogaranka da Allah shi yasa wasu malamin ke cewa karka ce Allah ya la'anci da karka faɗa haka saboda suka ce don ka ce Allah ya la'ance shi sai ya ƙara kumbura ya ta tsiya suka ce domin Allah ya la'ance shi amma bai da daraba kai ma an ka faɗa sai ya ƙara jin girman kai babban makamin ka ce shi ne ka ce a billahi wannan ra'ayin wani malami ne wannan zai ce a ba annabi ya ce al'anuka bil lahi ba ina la'antar ka dukansu sun halatta amma suka ce mafi kyau in babban makami ne ka ce a'udhu billahi min shaitan man ka ce Allah ya la'ance ka sai ce ai shi dama haka yake sai ƙara kumbura tun da la'anan ne amma suka ce ya halatta ka faɗi haka da sai dai ka tara biyu amma mafi kyau shine fasta'id billahi minash shaitanir rajim ya fi mai ciwo ya fi rusa shi domin ka ba da komai ga mahalicin da ya yi ka yi shi ya kare ka daga makirci shi ya billahi minash shaitanir rajim na'am فإذا ورقها كآذان الفيل shikenan sai muka wuce sai aka kai ni sidratul muntaha ko kuma shi bane fa'iza waraquha sai ga ganyen ta ganyen ita satul muntaha din nan mecece sidra da Hausa magariya akan ce magariyar tukiya magariyar tukiya ma'ana kololuwan da mala'ika jibril bai wuce wurin ba an kai the highest pinnacle da ba zai iya wucewa ba kenan misali arafto to sai ya ce sai ga bishiyar ita wannan wato munta haɗin kamar kunnuwan giwaye wajen girma kenan eh وإذا ثمارها كالقلال amma 'ya'yan iccen ta kalkilal kamar tuluna ƙullatun tulu da yawa sace ƙila girman su ke da kyawunsu na'am وفي رواية في الصحيح a wata ruwaya cikin sahihin hadisi
وإذا أربعة أنهار sai ga wannan almuntaha sigar na da wato ƙoramu guda hudu
نهران باطنان ونهران wato ظاهران.
ƙoramu biyu wanda suke a ɓoye ba mai ganin su guda biyun kuma a fili
فقلت ما هذا يا جبريل sai na ce ya jibril menene wannan
قال أما الباطنان فنهران في الجنة waɗannan guda biyun su ne ƙoramu a cikin aljanna ma'abota shida suka ce wannan bayan dawowan shi an ba ka jibril bai je wurin ba an gane an je munta bayan dawowa ne istafsar ga kaza kaza menene fassaran abin da na gani ne sai ce da shi guda biyun nan ƙoramu ne a aljanna guda biyun kuma وأما الظاهران إيه.
فالنيل والفرات na filin nan shine annil da kuma alfurat منين النيل؟ e yana nufin ɗan ɓuɓɓugansu ne wata shi kenan idan ka je masar akwai river nile ai akwai kuma ainihin frat da nan frat shi ne yofret kogin nan yanzu haka yana nan misali yana yake da cikin birnin kuwait kuwait city suna wasu na kiransa khalijul arabi amma kogi ne guda biyu furat da kuma dijila shi ne yofret to ma'abota ilimi na cewa maɓuɓɓugansu ko wani birbishinsu ɓangaren waɗancan kogin ne guda biyu a wani irin yanayin da fasaran shi Allah ne kawai ya sani khalas ka huta dangane da waɗancan kuma ɓoyayyun daga aljanna suke duniya ba ta gamsu ba baka ji an ce wutar duniya Allah ya tsare mu wani bir'ishi ne kawai na jahannama ba ɗan aka kamanta guda nawa yake Allah shi ke da kayan shi shi ke da halittar shi shi ke kuma yin yadda yake so amma kogunan nan guda biyu har ana cewa misra nile ita ce ko shi ne ƙashin bayan rayuwar misra kuma a wannan kogin ne Allah halaka fir'auna araftum to wannan shine fassarar da mala'ika jibril yayi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am وفي رب a wani lafazi فإذا هو بنهر آخر sai saki ganin wata korama kuma wata daban عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد ga ainihin kasrun wani irin bene kewaye da wannan koraman na lu'ulu'u da zabarjadu zabarjadu dutse ne mai kima mai daraja kamar ka ce diamond ko lu'ulu'u ko ka ce gold to shi zabarjad suna cikin wato karikice masu daraja waɗanda samunsu ban sun zaka samu zabar ba a yau ma ba zan ce rasa so ko babu so ba na'am فضرب بيده فإذا هو مسك أذفر kawai sai gashi ashe miski ne anfar mai ɗankaran ƙanshin da ya fi kowanne daraja
فقال ما هذا يجري jibril wannan fa قال هذا شي الكون ما نيتشي.
الذي خبأ لك ربك wannan shi ne tafkin alkawfar da ubangijinka habba alaka ya ɓoye maka saboda wancan lokaci ina waɗina kalkawfar fasallar rabbi ka wani har inna sha ne aka wal'abtar wannan tafki ne wanda ake kore duk wanda ya kirkiri bida a addini waɗanda suka zo in sun canza addini sun shiga da'awa sababbi to za a kore su gabarin shan wannan ruwa mai tarin albarka na'am وفي لفظ a wani lafazi ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة sai Allah ta'ala ya farlanta ma al'umma ta salloli biyar a rana guda afon hamsin shine asalin magana makasudin zuwa dama shine a bashi sallah amma sallan nan a farkon tafiya za mu ke yin sallah so hamsin ne a rana sabanin so nawa yanzu nan tuna
فرجعت بذلك da haka na dawo daga nan muntaha ta ƙurewa hakan dawo saman duniya kuma kulwa cikin dare ya kan da farko sai na dawo zan dawo in zo sama ta bakwai ta shida ta biyar ta hudu ta uku har madalla na dawo da salloli guda hamsin حتى مررت بموسى عليه السلام da na dawo sai na tadda annabi musa a hanyar dawowa kenan a sama ta nawa kenan ta shida na'am فقال ما sai فرض annabi الله, Musa ya ce da ni ما فرض الله لك على أمتي ya Muhammad menene ubangijinka ya farlanta ma al'ummarka yana tambaye shi kaji Allah ya baka me Allah ya baka ka kai ma al'ummarka
قلت خمسين صلاة salloli hamsin قال فارجع إلى ربك ya ce ina ba da shawara ka koma gun ubangijinka koma gun ubangiji ka nemi sauki ka nemi rage sallah hamsin ba za ta iya ba da umarka فإن أمتك لا تطيق ذلك ba za su iya ba sallah so hamsin a rana
فراجعت sai na koma gun ubangiji فوضع عني شطرها sai Allah ya zabtare min shatara in ka so ka ce wani yanki wasu suka ce biyar نعم ko ka ce shatar rabi مم.
hmm? aka shafe min rabi din da sanin Allah haka ya faru مم.
kuma annabi Musa karkace kowai ya Allah zai abu cagala wata hikima ce ta ubangiji ya bar abin ya tafi a haka an gane farko ka tabbatar musu da mutane ne da suka fi kowa matsayi sama da kowa imani da su kofan ka shiga aljanna kauce musu lalace mutum Allah ke shi to kuma ciki akwai rama da jin kai yanzu sallah biyar a rana ya muka kare da ita gun wasu reta za mu ce kukan masha Allah sai mu gode wa Allah ba ɗayanmu da zai iya kwanciya yanzu bai yi lisha ba wallahi kuma ya ji daɗi amma za ka iya ba ne ake ji kamar tsauni ne a kanka duk sai ka tashi duk yadda bacci ya kai gare ka kuwa ka gode ma Allah kan hasken imani wani zai ja bako ya yi kare ɗaya da soke baccin shi da min shi da jawabu kawai Allah kai mu gobe abin gaban kuma ya mutu ya zo astagfirullah ya tara sallah biyar a ofis fayil sun mai yawa ya tara sai ya je ya ce zan je in ya gida na koma ya tara sallah hudu nawa suke yi wannan ma baya yi son lokacin rigimar bosnia da herzegovina wani dan uwa babban jami'in dan sanda ne cikin ɗalibanmu ne ce yana cikin waɗanda aka tura zuwa bosnia ya ga al'ummar musulmi wasu yaran suna so sun ji- sun ji ana maganan azumi ya azumi yake ne ko musulmi ne sallah ya take ne saboda tsarin kwamnisanci ya nesantar da su gabar addini suna tambaya kaifa azu ya zan yi azu ni ban taɓa yin azu a uzbilla kuma bai musulmi ne shi za ka ce zama cikin kafare gaba su baya su haɗari ne domin ko dai ka narkar da su ko su narkar da kai ɗayan biyu ne aka sau mai da hankali haka wasu malamai ke ba da fatawa zuwa ka zauna tsakanin kafirai baya halatta sai inda sharaɗin da'awa ka je ko kira ko kaza ko wani abu na larurar za a yi wa ka je ka dawo misali ka je karatu ya kai misali Allah ka tsare na'am saboda haka sai aka rage mai yankin sallah sai na dawo zuwa gare shi shi alaihissalam na ce ka sake koma gun ubangijinka ba za su iya ba na sake koma gun ubangijina ta ce to yanzu dai ka tafi na mai da sallar biyar a rana kuma a matsayin hamsin ɗin farkon nan ne kun san dalili man ja abil hasana ta falahu ashiru duk kirki ɗaya goma ta dinka ce 5 times 10 no kenan 50 sau haka asalin sallah so hamsin ne fa a rana amma ka duba annabin Allah Musa koma a rage koma a rage koma a rage an jarrabe ni da banu Isra'il in karfi ne sun bi amma sun kasa sun bi jama'a ga karfi amma sun kasa kuma za ka ga wasu sallolin ba ma yi su a maka ba misali juma'a ba taɓa yin ta maka ko kun san taɓa maka ba taɓa juma'a a maka throughout amma a maka aka farlanta sallar juma'a idan rulil salat yawm juma'a fasal da amma saboda karancin adadi wasu malamai suka ce saboda raunin musulmi da kuma karfi na kafirai ba iya sallata ta a makka ba sai da aka je madina wanda ya fara yin ta a madina shi as'adu ibn zurara shi ya fara yi a wani yanki a madina wurin nan yanzu aka ana ce da shi bai ba ko hazba bisa umarnin musab ibn umayya annabi ya ce mu yi sallah wurin nan ya zama historical sai daga baya tuko a rautun amma manzalsa da ya iso shi inda ya fara sallar juma'a na nan daga kuba hanyar nan na ainihin amurbin wani su masallacin na nan da farin fenti ana kiranci manzalar juma'a very popular masallaci amma ba wai shi ya fara sallar wanda ya fara shi ne as'adu ibn zura nake cewa kenan kaga juma'a tare da matsayinta Allah ce idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila wa dharul bay ma ba ita maka ba ta da kai zaka shiga uku a lokaci saboda ka babban ambassador farko shine Musa ya gama wancan sabi as'ad ce gaban nan suraka asali tara mutum kamar guda 40 suka fara sallar farko na juma'a tare a dai cikin madina a wajen madina kuma a garin aljawaha a kusa da inda rafin nan guda biyu suka hado yofar da kuma tigris ma'anar maganar sallolin nan guda hamsin da aka farlanta albarkacin intervention na annabi musa aka rage mana suka koma biyar aka ce je kabiyar din nan a matsayin goma ne tama ya za a yi musamman wannan wannan biyar a matsayin hamsin kai idan mu muke ta alwala ba ruku ba ma yi da kyau sujuda ba ma yi da kyau karatun sallah ba mata juwidi ko ka iske mun kabbar sallah wani lokaci astaghfirullah sai ka iske mai da hankali ka so mai tsoka ya tafi kana Allah Allah a sallame sai ka tambaye kan ina za ka towai inda kake na Allah ne inda kake saurin zuwa din da na Allah ne tun sama za ka samu nutsuwa game da ubangijinka malakum la tarjuna lillahi waqara waqad khalaqakum atwara Allah ce me yasa ba ku neman natsuwa game da ubangiji eh kuma ki zaran ka ce Allahu akbar na yadda zuciya ba kamar lake ta ba amma iya iyawa ka jawo ta ka ce mata ke ki san gaban waje ka tsaya kar ka yi sallah sauri babba babba ina za ka tafi ka tsaya kowace gaba ta zauna inda take ka yi ma Allah ruko sujuda damar da ya baka ke wani da ke kwanci a kabari yanzu inda zai samu damar mintin kabe da ya salaula da ya to kai ko taka damar ke faka saboda muhimmancin sallar sai da aka yi annabi sama aka ba shi hamsin ana ragewa ragewa har adadin ya koma kamar da kuka ne Allah ka ba mu ikon tsare ta kuma wallahi ita ce farkon hisabi da za'a bawa a wata ruwaya hadisin da ke cewa as-salatu imaduddin wannan bai inganta ba amma awwalu ma yuhasabu al-abd qiyam salat wannan tabbatacce farkon hisabi da za a yi wa bawa kalarci kawo sallah in dai abu da ya shafi ibada ne tsakaninka da mahalicinka da sallah za a fara in ta kyau shi kenan idan kuma mutum ya zamanto yana da gidi a sallah fuddarci Allah ce a kawo na filfili a kawo na filasa kawo na shi sa hadisin ummu habiba ɗansu yake cewa na je gun ummu habiba take cewa na ji mun zalsa yana cewa duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu na fila ba farilla ba a rana wallah zai gina mai gida aljanna ta ce wallahi tun da na ji wannan ban sake barin sallah raka'a sha biyu ba na fila ko extra ban sake bari ba shi ma ce tun da na ji daga bakin ummu habiba ban sake bari ba wanda ya je daga bakin cinema tun ne daga bakin ambasata ban sake bari ba abin haka har jan mutum guda uku zuwa waje biyar har ban sake bari ba illa masha Allah wani zai ba da labari har suka mutu to mu me yasa muke da nauyin jiki ne ka zo masallaci ka zauna ka yi nafila ka jira zuwan liman ka jira ka sai ga mun damu mai sallah bane cikin yare nan ba nan ba wato mun samu kanmu ne a zamani na gaggawa gaggawa rush period rush ka duba to kaga waɗannan na filfili amfanin su malam ba kaɗan ba raka aka biyu raka aka alfajar biyu kafin azar biyu bayan azar ka samu shida biyu kafin la'asar ka samu na da za ka yi hudu ya halatta biyu ko shi za ka kawasa na filifili biyu kafin magariba in kana so if you care to wannan ba dole bane amma biyu bayan magariba sannan kana da shafa'inka in kai lissafi kana samun sha biyu nan kullum ai wacce aka kai tashi kai bai balantana ka ce ka gaji to sai ka ga malam wani abu ya ɗauke ba in zo tafi tana da ke damu ana sallah sai ka kowa zaro wai ana sallah kowa zaro wai wace fitina ce wani kila ka ce to a ina tasbi ne da wayar ta to duniya ce ta zama abin nan muna da gaggawa muna da ujila muna to amma kuma duk saurin ka dai ba za ka fi kafa ka sauri ba bai kuma kamata ka fi shekarun kawai ban ji masu ba amma sallolin nan da kuke ganin su wanda yake kiyamun lal cikin mu kasala ta samu na sasari ta ɗaure kiyamun lal na mana wahala na wahala sallar duha ɗin ɗan raka a hudu da za ka yi ko takwas maximum ko biyu ma karkararsa sai a kira ka kana cikin al'awabi domin ana kiran sallar duha salatul awwabi Allah ce da kai al'awwabu shi ne kirarin da ya yi ma'annabin shi ayub ya ce ni'imal abdu innahu awwab adalla da bawa ayuba awwabi ne in ka ce al'awwab na mai da komai zuwa ga Allah tun da za ka tsare sallar duha ka a biyu bayan karfe tara kafin sha biyu rana raka biyu just two rakats two units za su yi complimentin ko su haɓuka maka na farillanka idan ka samu gibi a ciki saboda wancan ranar farkon hisabi da sallah za a fara Allah ka gyara mana sallan da ina da mun san muna da kasu muna da kasu da yawa ita amma Allah shine arhamur rahim Allah ka gyara mana ka hana lokaci lokaci yayi tayi mun zo gaba to maza maza ku je gaba ku yi hakuri Allah ya ce ba a canza magana wurina ka je wannan sallah raka'a biyar a sallah lokaci biyar to hamsin kenan kuma ba za su sake canza shi kenan daga nan ya ce zan tafi da biyar wanda ya kiyaye kiyaye wanda ya ki ya ki makan shi rahamar ubangiji ba canji sau da babu yadda za a aiwata ce da kai sallah an rage ta kuma raka ko an kara lalala has been sealed magana ta gara so biyar a rana za a baka wannan hamsin da tun farko aka bashi amma kuma Allah ya rage mana Allah ka samu kiyaye sai na koma zuwa ga annabi Musa ya ce ka zage koma da biyar ɗin mata yawa ya muhammad sallallahu alaihi kuma ubangiji a rage sai ce kai musa ba zan koma ba kadis tayi har ina jin kunyan koma zuwa ga ubangiji kalma kunya kunya garza ce kima na ya ce daga nan sai aka dawo da ni shi kenan gashiya alwan daga nan aka tafi da ni almuntaha na ga launukan da ban san wandon nuka ba ne ba daga nan aka shigar da ni aljanna daga nan sai wasu rataye-rataye na kun faya kun na lu'ulu'u irin na kun faya kun ba na duniya ba sai zamanto ainihin turbayarta almiski nan fa masu matsayin ne allah ke su matsayi na inda suka kai annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da mai imani zai roƙi Allah samun shi shi ne makwabtaka da annabin Allah a aljannar Allah ran da da'ar Allah ke yi bayan Allah amfani da alkhairi Allah ka sanya mu cikin su kai mana arzikin gamawa da wannan duniya lafiya ka kiyashe mu da tsotsayi da hatsari na imani dukkanin abin kunya ka tsare mu da shi ka kare mana imanin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عندك أسئلة؟ وإياك وعليكم السلام suna nan? abu na sai da har yanzu suna nan? Allahu Alam wancan da ya tabbata tarihi mun karanta abu na inganta sinam wa alaikum salam
zaka ji wani ma har tana cewa wa musa lazi rabbahu jibrila ina jin kafira wannan waka ce rubabbiya na san baiti useless yau sai tambaya na biyu malam mun haɗu da mala'ika a annabi idris a sama ta hudu akwai wata kisa da ake cewa mala'ikan mutuwa ya taɓa kawo mai ziyara saboda ayyukan da ake yawan hawa har ya ɗauki ran shi ma wannan akwai alamar tambaya kan ingancin magana kuma idan hankali da wasu narrative din shi sa kullum komai ka tace shi Allah ya samu dace
wannan salatin ba da malam ya sharhi a kai na'am akwai wasu sukan alakanta kamar hadisin da yake cewa mutum ne aka yi sallah su ba har rana da fito yana nan a masallaci ne wannan lafin da raka biyu yana da ladar wanda kamar wanda ya koma gaskiya ne wannan raka biyu za a daukanta a matsayin duha ko ko dai dole sai mutum ya jinkirta lokacin ya shigo fiye da wannan lokacin a zai fi kyau ita wannan raka'a biyu ka bari rana ta hudu tukun ai mun karanta muku hadisin wa'il abu wa'il ba shaqiq ibn salama da je gidan ibn mas'ud yace da shi na je gidan dan mas'ud sai ne sallama aka ce ku shigo mana sannan sai ce to ai ban shigo bane saboda na dauka iyalinka suna bacci ce bacci bacci a gidan ka dauka mu gafalalu ne to daga nan sai ya kawo hadisin muslim da manzansa yake cewa Allah ka sanya albarka cikin jijjifi kun san jijjifi sanyin safe na al'ummata suraka ana so ne lokacin bayan sallah asuba ya karka koma bacci ba an ce laifi bane amma ya zama to halinka ne kullu shine abin da ba a so ka bari sai rana ta hudu sai kai sallar nafila raka to wannan sallah ana bukata ka yi ta har lokacin da za ka yi sallar duha bisa kwaɗayin wancan gagarumin lada da za a babawa arafto? halas? na ya wannan idan bayan sallah su bayi ka ɗauka ka shagala da karatun ƙur'ani da tasbihi da takbiri da tahalili da tahmidi da kuma salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai za ka yi ne har zuwa dab da lokacin hudura rana hudura sai ka yanki sadaka alaƙar su za ka shagala da su ne kafin hudura rana in ƙorani ne ma haka ai kamar kana sallar dare ne a ce da kai al'ashar yayi sai ka kaze kai ta istighfari saboda ka dace da faɗin Allah wa bil ashari hum yastaghfirun haka ibnu maliki sadaka wannan tasbihi da zaka yi bayan sallar asubahi zaka yi ne ai ba su da alaka da ainihin tasbihi da ka kare su rana in ta hudu kafin ka bar masallaci ko ɗakinka dole a gida a ce kana da inda ka keɓe kana ta ibada ko ka san inda mutum ya keɓe yana sallar da a gida yana nafila har in yi mutu wurin na mai kuka? a hadisi ce na rasa shi a ila haila kana da wuri cubicle a gidanka nan kake ibada ba wanda ya san ka cikin dare ka ga har shatin goshin kama ga ya rahama kuma Allah wurin kan yi jimami da kukan rashin wannan ba Allah mai yin ibada ya zama su ma ba ka yi to sai kafta kake a wani a wasu billahi sai shi na ɓata lokaci ya zama wannan wasa haka ala na shaɗin zai ja mu haka muke kuma mu ja shi kuma istighfari da tuba da biya na fata kafa ja musu saboda tasbihinka da zaka yi istighfari wani abu ne mai zaman kanshi ka yi ta yi har ka kai gaba ta rana in ta wuro sai ka tashi kai sallah fila raka biyu shi kiran sai ka tafi ka kuma sake sa azama da himin Allah kai rayu arafton nan malam wa alaikum salam duka biyu duka biyu idan mutum ya sallar asubahi malam na jina in ka gare ma ka zauna masallaci ka yi amma zai fi kyau ka je gida ka dalili saboda aka ce karka mai da ɗakinka kamar kabari ba ka ibada ce lallai ɗakinka ya samu wani kaso wani rabo na ibadanka ce kana da wuri da ka keɓe kana ibada muhammad bin idris sa'ad imam al-bukhari ne aka ce yana kwance yana ciwon mutuwa yashi na kuka ya ce kwantar da hankalinki a inda kika ganin nan a kwance na sauke qur'ani sau dubu goma sha hudu a inda nake kwancin nan kaji maza sun ke ya ce kuma saboda wannan lokaci ne ni karki min kuka la ilaha illallah saboda haka ko dai ka yi a masallaci wani lokaci kuma kai a gida don wani lokaci gida za ka tawa in ka je gida karka yara su dauke maka hankali sai ka zaya masallaci ko kuma masallaci kila abokanai su dauke maka ka dai kalli yanayin ka ne misali سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم ƙarar lafiya